الله الرحمن الرحيم كان لكل له معصومتان من كل ملك بل لتعتن به إلا أمرا بكم فلما فلما أمر الموت لما الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب الراشد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شان إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما بدلوا الغيب أعماهم أبوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء مما هذا من يعلم عليها وإنه لم بما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوي إليه أخاه قال إني على أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما دخلهم بجهازهم جعل السقاية في راحلته ثم أذن مؤذن لن يتزين بعيد منكم لكاذبون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تبرزون قالوا نفقد سواء ولمن جاء به ابن بعير وانا به رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر لما ربح ناصر الحق بما الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر في مدافعه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddare a gurma wannan masallaci da albarka domin zama da tafsiri na Qur'ani mai girma da wanda aka saba a ci gaba da karatu a wannan sura mai lakarin Yusuf alaihi salam mun zo inda ake magana aula aula hadirillah kamar duba yin wata da kafar da wata kafar da ala yin wata wanda an kafa shan duba ana fama da yawa ba a jin duka a zuwa duba wajen sarki mura ba da wajen kuma yusufa da iko ala shi ne sarki mura sun zo wato sun yawo sun koma kuma za su dawo su ba su ba ba su kamar da ya kawai da karfi wa ta nake ruwa to ba ba ji amince mu da kawar da ruwa ka duniya ne nan to mu ji ba ta mu ya tabar amma dai ga abin da ke a la sai annabi ya kuje da na rubuta mu ba ku wannan anawa ba zan farke da kuma tare da a ta ku ji da wata kan Allah sai kun dauka ne alƙawari tsakanin da Allah ma'ana da an talu sai kun yi rantsuwa in kun je kuma na da Allah la ta tunna ni in kun je za ku dawo ni illa an yuhafu bi ku sai dai in gaba ɗaya abin da zai same ku aka ne ku duni agar bin za'i wala shi ku bi bayani bi aka zuwa da shi to nan ku wa jabu la zalika da aka wa ba ku zuwa wannan kala ma ta ba ku kahun yana da dawa ma ajin ku alƙawalin ku zalika da wannan kala ku ya ku bi ku Allah ala ma na kulu a ce Allah ne wakili a abin da muka faɗa mu da ku Allah ne sai da rana wa arzara ruwahum ya dubu ya murmunya ne ya rubuta da yan wani wa qala da zamu rubuta baban yake musu ya baniya ya ku ayana la tadkhulu min babin wahid kar ku daga kofar gari guda daya wa tadkhulu min babin mutafarrija ku daga kofa daban-daban ya la tusibakum al-aynu saboda masu san maka masu san mun baka ake ake kira maka eh kana ga da bai ta fasa wato biya mutu ne ne wani ne ne ya sama idan da haka ne kanku ita gari wai ne yanku ba wada ta muku bai san kare ku ba duka wani zalika da wannan magana ta wani na daga Allah in ya wurin Allah ne to ba yanda za a yi ta ba yanda za a yi ni sai na wani abu kaddara ko alaikum wanda Allah ya kaddara ba wani wa zalika a saba kadu wannan abin da annabi ya kuma yi sau da yi ne da kuma hukunci bai zama ba illa lillahi ya aure Allah wa da wutaranta alai da wakalla da Allah ya dogara da shi da shi da shi wa shi shi na amince da shi wa alai da Allah ne ya wajaba wale da wakalla na tawassulun duk masu dogaro shi dogaro a gare shi قال تعالى الله يجي ولا ما ده كده كده غيرين من هذا امره ابوه ان بابو ده هو امالي اي وده فارق كده هو شيغا دبان دبان wani shiga da wannan kowa wani da aka taba zai shiga wannan duka hadu a can ajiya farko ba ta ne guda da mai layin sai ba zai ya hana mu wani abu daga Allah ba duk wani hukuncin Allah da Allah ya hukunta ba zai iya hanawa ba illa hajira da ta ne wata bukata ce ki nan ya goba a cikin raya ku adaha ya biya bukata waye hirji in bukata da shine iradatu dab'il aini sabaqata nufin sun gore masu sango maza wa ya'an da domin da kuriya wa inna hu da mu'minin biya ko ba abudin sani lima lam nawo da abin da muka sanar da ala da muka sanar da lakin na fasaran nabi amma bayan mutane sun kafa la yara wani mutane ba ilhamar Allah ilhamar Allah ya ji ya yi da wata wala ma da kariya ne suka shiga ala yi ba ga annabi yi ba a wayi ne a kawo sai da muke ne ga na hawa da karamin cikin bakin nan dan ya ga dan uwa da ne uwa do ba da wannan dan uwan la ko yin shi ne to ba za mu je mu magana da shi don gane gaskiya sai ya shiga da shi can ya zauna da ta gane ni ya ba nan da ba kaga dan da ba yi ba nan kana dan uwa da yake yanzu na yi zuwa ya yi ni ala yi ana ku ga ji ni dan uwan ga zuwa bala ta muka idan da kake ciki ya ka ne amal da abinda dan uwan mu suke aikata min al-hasad lana neman haka wa amarahu amma ya umarci yaron Allah ya fi jira kai ya ga manyan cewa da wani ɗan wani. Kai ya ga musu wannan shi ne yusufa. Yawa, wadawa ba ma hu suka yi alƙawari ala na wata ya talo ala an yi ciye hu inda. Yake zai wata dabara da zan yi ke ta zauna a nan kafin iyayen musu yawo. Amma kai ga yawan wani da su gina. Wala ba da hana miji hadin يمر كان في مثال الجنب يمر أو جعل سبحانه في ذلك معوني شيطان وكين عدن أو إذاب النبي ناريا مرسم في الجوائي وانا أكا مقدانا الجوائي إلى الأتي وانا من أول بركين الناريا sai ya sa shi a cikin kayan ɗan uwansa bayani ba tare da kowa ya san aji haka kuma azara ba azurin bayan sun tafi sai aka za mu yeku a zai bi yeku na damu na da mai kira ya kira ba da yan dizalin ne mai da yuba sun fita daga majalisar yuba abin da mai yeku ya ce a yeku haliru ya ku matake alƙabilatu baƙi wanda kuka zo ina ko da sa'ar ko da kun yi ba kalu kuka ce wa kada akbalu al kuka fiyo kuma jama'a ta tsoro me ake nema kalu mutanen fara suka ce nafsu da duwa al-malik muna neman kwana awon sarki kwana awon sarki ne bata wani ma ja da yi kuma lubare ne yana tsari amma duk wanda ya gano shi za a ba shi kayan abu ne na abu wa na jibi da ne ni ko lamarin sa eh ni lamarin sa kalu dai gaba dai suka ce tallahi rantsuwa da Allah qasamun rantsuwa shi ma'anar ta'aji a cikin rantsuwa akwai ma'anar mamaki dama har ba rantsuwa akwai wau akwai ba akwai ta su uku da dole har ba ake rantsuwa ana cewa wallahi na rantsuwa da Allah ana cewa billahi ne shi ma rantsuwa da Allah ne da ba ana cewa wallahi idan cikin rantsuwa akwai mamaki sai da sallan لقد علمتم لن يكون بني ما جينا لنريد الا الربا فلا تتعب ولا تتعب سمعتنا وما كنا تاركين نورا ما سمى اجلا وقرأي بني ما تركنا قد ومدى وخاصة قالوا دي فكتي أي المؤذن وأصحابه جيكوا على المستمد على suka yi da kuma da za a hu ne ya zama kwanwarawa kuma sai gudun kari da rufin gajara dai an ce wanda ya gano mudun za a ba shi kyautar kayan rabu yanzu kun guje mata mudin fata ne kuma ku ne barayi ba to ya zama ku ne bara a yi inda guje ba kun lata da kina lata ne ku da karya ba wa wuje su ku azamu ma'auna a wurin ku kalu ne suka ce jaza'uhu da azamu banka mawuje bi rahadi wanda aka zama a cikin kayan da yusarafu za a bauta da shi wannan shi ne sun kawo shari'a irin ta karar annabi a kudu a lokacin jiya mutum na da aka gama aka kama aka tabbatar za ka zama bawan ta to mata bauta na shekara ɗaya to ka ga shi yusuf da ma so yake yi su bar ɗan uwansa a nan a misira su koma su kare in ya ji a wani za su yi gaba shi ko bai so su kai su ne sai daga baya yadda da saboda haka yanzu a za a yi suka yi zaga wata da wata ga musu yin na garin mu to ya fi ya garin ku idan mutum ya mutum haka satan ta tabbata to zai wa mai kayan bota na shekara daya suka yi da suke na sai a haka na kuma a kada sai a karfa magana aka yi ba huwa aiki wannan barawo da za a huya na mutum ne sakamakon ka kawai babu wani zai wata wannan kuzi da suna aliya ko wata Allah ce ga zalikan da zai wannan sakamako da jazi zalimin haka da haka a wannan suke zalunci ki tsari kadu da fata da fi hulu yanzu ba sun da wannan magana a ya annabi yanzu ba bidda fi da auƙiyadin suka yi sun yadda a kaga kayan daidai bayan ɗaya duk wanda aka samu wannan mudu a cikin shi za da abu da shi ke gara yau da yake shi ke na sai a bincike kawai da aka ya fara bincike da auki ya biyu da dukkanin kawai da ya yi a cikin zaɓen dukkan ɗan uwansa ya hayi ta hamu sabi da baya karkar ɓangaren da mudu yake a kayan yaro ne amma kar a fara da jan da kai da ba sa a haka ya gaba ana a duba kayan wannan a gaba komai a mai a ɗaure duk da kayan wannan da wasu goma da wannan da wannan da aka yi gani sai ba sai har aka zo kan kayan karamin wanda ake zuwa kama motsa gar jariya ka fita kwana abu in ayi a ci a cikin jakar wannan dan uwana qala da ala Allah yace kadalika kinna lil wannan dabara mu muka shirya wa Yusuf wannan dabara in ji Allah akwai da abin da Allah yake sanar da bawan da ilimi kai ne ke hani kenan shi ka ji tunanin abu shi ka yi kawa da da wani ya koya ma ba wannan ilimin Allah ce Allah da haka muka sanar da annabi Yusuf Allah na hu kiyas mun sanar da shi da zai dabara ya ka da shi wajen kama dan uwan ba ka ne Yusuf ya ci ba ka duniya malik bai kama dan uwan da cikin sa ba wato akan ne za ta ba bidin maliki a cikin hukuncin sarki ne da a ba haka haka su a misira in an kama mara a wancan lokacin na farko a ba shi kaji bayan ba shi kaji iya yawan kayan da ya zata sai a yi masa kuɗi ya kawo kuɗi kamar yawan wannan kuɗin a haɗa da kayan kuma a baiwa da ya kaya kayan sa to amma yanzu ne yanzu ba kuɗi yake so ba so yake tsada dan wanda sai ce a bar ta arziki kira ba za a yi musu kira irin samu ba a yi kira a kabarin eh ya ko dan nagarin da da kuma le do ta a gano ka da do da ya garin mu wanda ya saka yayi ko a gidan wanda ya saka shekara daya yanzu dai kira an fita ba cikin kayan dan wanda dan wanda ya kira ta ga kuma gwamnati da Allah ga mun baban za su dawo kaga abu ya zama abin da ya kuma illa in sha Allah wannan abin Allah ya zo ya haka a kada wani hukumi addini kama da hukuncin babansa ai lamta makanin azabihi illa bi masiyati Allah ilani wato Allah ne yazo haka sai ya baiwa Yusuf ilhama cewa ya tambaye su a garin Barawo in ya sata ya ake kun ba gano kayan ba ku a garin su kun Barawo ya sata ya ake sai za mu daure shekara yi wanda a gidan wanda yawa yau wanda yawa sata ba sai shekara in kenan ya gawa mai su ta gani wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da yin haka sai tambaye su kuma suka yi masa jawabi narbo daraja ta wanda sha ina daga darajar wanda muka ga dama in ji Allah a cikin sani kamar yin annabi Yusuf ko kuma kullu bi ilmin alim kamar kowane masani ne na mafaluki ne daga ajin halitta ko min ilimin musulmi akwai masani a alama nuna wanda ya fi sani a tayin da ya ila Allah ta'ala har da ne suke zuwa wajen Allah mu da sarki ai ga je lokacin da wato annabi Musa yana wa'azi a cikin bani Isra'ila aka je masa ajin nasu alamu wannan mutum shi ne yake yi ne ai ga ga da Allah ya jarraba shi ya nuna masa akwai wanda suke ilimi Allah ya tura wajen Khalid wanda shi kuma kalin ya san ilimin baɗini shi kuma annabi Musa ilimin da na zabiri a ga da ilimin baɗinin ma kala biyu ko wanda ake koya ko wanda kai tsaye yake zuwa musu ko kullu bi dinna alayhi na
الذي فلسنا كله من كل فعلناها يوسف بشرفه ولم نغنها قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أربعين شيخا كثيرا فأخذ أحدنا مكانا إنا نريك من المسلمين قال ما ظناه أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لصالحون فلما استيأسوا منه خرجوا نجيا قال فجيهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موكلا من الله وللأمر ما خلتم به راسا قال نبرهن حتى يا بنية هل يعلم الله بي وهو خير الهاتفين ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغير عابدين واسأل القرية التي كنا فيها والحي الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون
Allah mu bayan sarki yace a dukkan masani a sanin sa akwai wanda ya ji zan har sun fiye ga Allah har mun sa maganar Annabi Musa alaihi salam yana kudu a cikin Bani Isra'ila haka da ne ayin nasa alama zai fi shi ne ya na tunne za ta ce ya ce Allah ne amma tun da bai shi ma na tunne da bawan da zai koya ma karatu an karanta masa ne ya samu kalin suka Allah kalin ya koya masa karatu sanar da shi abu da kuma lalle lalle annan mura ta kalin kuma manzon Allah ya ce Allah ya rahama wa Musa in ji manzon Allah da ya yi haƙuri da ya zuba masa ilimi mai yawa wato a ce ba iyanan mutum abin da aka sanin wanda bai sanin ba da yawa yake da ya yi haƙuri da kalar ya zuwa masa ilimi mai yawa kalar dai har yanzu yana nan a duniya kuma da malamai suke faɗa ya mutu ba ya zai mutu yana da sanin kaho saboda ya sa wani ruwa da ake masa ma'ul hayat duk wanda ya sa ba ruwan da jinya ba yunwa ba ciwa ba kuba ba mutuwa ba abin da zai kai ya ji an yi bukan kaho na farko da mala'ika ne na ta sun duniya to Allah da mu dace to shi kenan sai aka yi ce yanzu dai an gane kwanan awu a cikin kayan ɗan uwansu ƙarami bunyani wanda wancan karo da aka zo ko ba da shi aka zo ba wannan yaro yanzu ya zo kenan ya sata yanzu ne yaro ya zo ya sata to sai a zo a aure shi yau sarki bauta ce fara suka yi mamaki ina yaron nan yake kwanan awu ya ɗauka ya sa a kayan sa halu sai suka ce in ya sarif wa kadar al'abdullahu min qabli to inda ya yi sa'ata to akwai dan wanda al'ummin wanda ya sa'ata eh ya sa'ata a wani kaulin an ce sa'atar da aka ce ya yi ya taba wasu mutane suke gunkin da yanzu dinari a can kafar kan'ana shi shi yawa bauta a nan yana jin bakin jini ana yawa dodon nan bauta shi ya ce abin ba ya ta za a yi ba sai ya lallaba ya sace gudu ya je kan wani wajen da ba a san bai kwakwa zaji ya watsa da shi kaga wannan haka laifi ne ba laifi ba ne shi duk da in wannan yaro ya sada da irin wancan shi kaga sun fara gane amma ba su faɗa ta ba a wani kaulin kuma aka ce lokacin da yusuf ke karami sarkuwar babansa ta zo za ta fi da shi garin da sunan za ta zauna da shi shekara ɗaya sai uban shi ya kasa kuma da ba da yusuf ma shekara ɗaya sai ya je zai karɓo nan gari daga ba maza wajen kwaje ɗan zai mata wanga sai za mu da kayan zinariyanta a cikin wancan ba aka za mu da kayan aka lullu aka lullube sai da ya yi za ta ce tana cikin kayanta aka bi su da gudu aka iso su aka gudu ana cikin kaya ka zafa aka bi su da yaron aka samu a hannun aka yi za mu da sila irin ta babansa ya koma a dawo da shi wani kaya ba wata shekara ɗaya aka dawo da shi gidanta in shekara ɗaya ba don ya mara nata ba don ta rinka ganin ta suka ce to in ya sare faƙar da aksul lahu min qawli in barawo ni da madan wasa barawo ta ga mun wurgota tawafu a bi ma zai wurga mu in ya zara da madan wasa barawo ne wanda suke da kikin da barawo to an ce dai ma'ana dai irin haka irin wannan din kenan kamar kin gane ba da rayu da binan su sun da duk da mun rugo mata alili shi kuma sai wurga a zuci wala yurja hala lahum bai bayyana musu ba sai wato kalma kana sai yake al'aran an to sarru makana ai nan wani barawo ne ma shi ma barawo kun fi kun fi da haka ku da kuka kai dan uwanku kuka je bawon ku ne guru kuka kayar eh ku kuka je da an da zaba makana ka gani tunda kun dauke dan uwan kun da yanke shi wala alamu Allah ne magani bima ta zuhura da abin da kuke subantawa a cikin wannan lamarin qalu dai gaba da yan wayo da suka ce ba su san shine yusuf ba ya ayyuhal aziz ya kai sarki inna lahu aban shaytan kabiran wannan yaro baban sa tsoho ne ainu yibuhu akthara minna yana son sa fiye da mu wayar salla bihi yana jin sanyin idanu da shi har wani da hali akan ɗansa da ya halaka wai wazinuhu yana bukanta wa ubansa rai firaquhu rabuwa da shi wa kul aharna mu goma ka kama wanda ka ga dama a cikin je ma bautan shekara makana gu amarin wannan yaro in amarin wannan yaro inna naraka min al-mutinin kai muna ganin daga masu kyau da ayyuka قال معاذ الله دي بوتن دا وتو كو دي كي كامي يجي الله يكياي مو الله يكياي مو يجي هذا يا كما نعوذ بالله ان انا كو الا ما الا ما وجدنا ما تعالى عند ba za mu kama ba sai wanda muka samu kayan mu a hannun da bai je wanda ya mana gada ba saboda in ya ji an mana gada an yi ƙarya don ba na raye ba sai da ba za mu kama ba illa man wajen nama ta ala inda sai dai wanda muka samu kayan mu a wurin su shi za mu kama inna idan mu mu yi haka da zalimin mu yi abin da mu kyauta ba alhamdulillah to yan wa annabi yusufa suna ta roƙonsa a matsayin suna roƙon sarki ba sun dan uwanku ba ne ka yi haƙuri ka kama ɗaya a cikin mu goma nan a madadin wannan yaro ɗaya wannan yaro baba na bai sanar ba da shi ce a'a ba za mu da ba zai yi ba mu kama wani mutum sai wanda ya marle to bala maka su minhu ya zo gane lalle ba zai yi ba ba zai yadda ba a rasu na biya to koma gefe suka gana su ya su halaka minhum babban zaje karu shine yahuda yace alam ta alamu ba ku sani ba ne Allah ba ku cewar babanku kada kaza alaikum wa tuka min Allah ya rantsar da ku Allah ya muku sun alƙawali za ku dawo da shi wani kabu haka daga gabani ma kun taba alƙawarin za ku dawo da ɗan uwanku Yusufa ma fara da Yusufa kaga din da ko abin da aka da daga ba kan kafin Yusufa kaga to falan abara Allah ni dai ba zan abara kana da Misra ba ba zan kira ba hata ya da lafiya sai baba na ya muku da Yusufa na eh ni da na kun dawo a ya kuma Allah ne ko Allah ya nuna hukunci da ziyarar dan uwana wa khairul hadimin Allah ne da ya masu kansu yake maza yanzu ila ayyukum ku koma wajen babanku fa kulu ku ce maza ya bana ya babanmu inna baraka tara lalle dan ka yi sata to ma ta jinna amma mu ba mu sai da ba illa bima alimna ta abinda muka sani abinda muka sani shine wanga ana bincike an shiro kwanan au a kayanka a ya aka yi ba mu sani ba wa ma kunna da yangai bi hadi mun mu mun san gaibu ba ai yanzu ga gaba bai da kai ya da ya da nan wa ya alimna annahu yadruku da mun da ya kan lam na ku da mu kama shi da mu jiri shi ba kuka je yace in ku je ku ga baban mu wad al qadatu lati kunna fiya ka tambaya al qariyat da muka je can muka yi awu misra kenan ka ayata aro maka tambaya wa irati aka balna fiya jama'an da muka je da su ma mutanen Kan'ana ka san ba ka ji labari wani alƙari ne gaskiya muke yi sun tsara gudowar ba zai yarda ba to gaskiya muke yi a cikin wannan magana na shi kenan babban nabu rawabiyu ko ya kuda ya gaya muku wannan magana su tara suka koma da abu za ɗaya suka mutu yanzu tara sun koma ɗaya yana fada an riƙe da sunan jiɗa da mudun sarki ɗaya kuma yana ganin da zuwa koma wa ƙalu da hudu alika ko gaggaya ba wanzu wannan magana ƙala ba mun ja balban ya daba sawar na kuma amuru kuma amra ku dai akwai abin da zan ku yi ƙulla kawai ki ba saboda dalilin a kuri dai shi ne abin da ya fi kyau a kalla a yadda ne jami'an amma ina tsammanin Allah ya dawo mun da ayyana duka da yuhurin da bunyano da duk wannan yahuda innahu huwal alim Allah ne masani da hali da halin da nake ciki alakin mu wannan dan an ce duk abin da ya faru a kan baya in ce war kura da su danta ya tambayi kura yayi magana da su a'a da yi magana sai ya tabbata da halin da nake na'am وتولوا عنه
وتولي عنه وكان لا أستطيع أن يتبع ولمن عيناه إلى الهدن فهو سليم نعم قالوا كالنار تمثل الوجوه تذكر الوجوه حتى تكون أعرابا أو تكون من الخالقين قال إنما أشكو بثي وهدي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا ولا تزوري يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
نعم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون yawwa to shi kenan da aka yi haka annabi yaƙub bakin ciki ya ƙaru ya tuno fatan yusufa yanzu ga fatan bujamin yanzu kan kaga ya uku ma kenan ba na biya wata walla ya juya baya ya daina magana da yayan gaba da wa qala ya arbati ya bakin ciki na ala yusufa sau kaga wani ya dada wannan yanzu ga magana da yayin da yake amma kuma wani magana da rasa yusufa wai ya dan ainahu idanun da suka yi bari da suka yi bari sai suka daina gani ni da rahuzuni na bakin ciki alai a kanka wa huwa kadimu ya tare da cike da bakin ciki ba dan kadan ba irin bakin cikin da ake koyewa ya fi karfin a bayyana qalu dallahi kayan ko shi kuke suka ce baran zuwa da Allah tabkau ba za ka wuce ba tabkuru yuzu ba kana ta ambata yuzu ba adara guna habar har ka yi rauni aw da kuna min al halikin ko ka rasu eh wannan ne da za ka za ka za ka kamu ne da da awali kala yabi muduna ma yakubati bakin su bi na yi damuwa na na kai kara ne wannan damuwa wanda ya fi ƙarfi ne haƙuri to ina har ya wazo a kai wazo abin da aka gagara dannewa har mutane su gani shi ne basti wato kama an ɗaiɗe da abin har mutane wanda bai gani ba ya gani wa hulina ila Allah da bakin ciki na zuwa ga Allah la ila gairi ba zuwa wani Allah ne da ƙara ba wa wallahi da ba wata kawai ne Allah ne in an kai ƙara wurin ka kai ƙara yake amfani wa alam min Allah ma la ta'lamun ni na sani a wurin Allah abin da ba sani ba yau ya yi ba kirki ya san mabarkin da yi ba gaskiya ne kuma dole mabarkin ne tabbata don haka ko hayyo ya tabbatar da rayuwar yusuf yana rayu kuma kare da ya bani yadhabu yaje kai yana ku koma ku tafi fata hasabu min yusuf wa ku nemo min labarin yusuf dan wanda wala tai azu min rabbillah kar ku bi da zamanin rahamar Allah innahu la ya'budu illa al-qawm al-kafirun ba mai gudda wato ba mai gudda kauna a rahamar Allah sai kafirai to sai suka dawo da suka dawo suka damu dan uwansu suka gana da shi shi ya kuda suka yi rubabanmu ya ce bai yadda ba a nemo masa 'ya'yanka yake da shi kenan to dai da mara irin da mara yaki domin haka shi kadai zai ce a kargarin balle ga idan mace magayan uwansa ya yi da mara ya tada gidagizansa shi kan ya tada gidagizansa to gashin jikinsa na hura rigarsa su fito waje kamar kayar doguwa su tsaye a tsage tsage ran maza ya ɓaci to sai kama tafiya yana neman zage garin ya samu inda gari ke da tudu ya tsaya kan tudu ya ƙara a gari in ya ƙara mata masu juna biyu duk za su ɗari wasu su faɗi su takkare wasu mutanen dawakai masu igiya da tanu in igiya ta yi ƙarfi su kare in igiya ba ta ƙarfi su tsanta in an ji ƙarar sa kawai yana zagayawa yana zagayawa sai annabi yusuf ya samu labari yana gidansa wata mutanen nan masu kala ɗin nan sun dawo amma ga halin da suke ciki a yadda suke yi haka suka yi ya yi da shi kira wani yaro ya shiga da falon sa ya goggoga masa irin ƙarfin jikinsa ya goggoga yaron ƙarfin jikinsa ya ce daga gida nan ka je in ka tafi wannan babban nasu ka taba shi kawai ya ce da gidan sai ya tafi yana sauri yana sauri kawai sai ga yaro karami yaron ya taba yi kawai ya ji gaba daya an yi kalak ɗinsa jiki ya muri gaba ɗaya gashin jikin ya kwanta duk wani abu babu sai kuma baya sai tambaye su yace a cikin garin nan akwai wanda kuke mu'amala da shi wanda har jikin bai taɓa jikinsa suka ce babu yake to kar kuma ta akwai ali yakubu a garin akwai iyalan yakubu a nan garin to shi kenan daga nan sai ya sake koma ya sake tada gida-gidansa ya zagaya ya zagaya ya kusa ya zagayo ya kusa da inda yake so ya je musu barna a garin sai yusuf ya samu labari yusuf ya sani da sauri ya je kare ya rike shi da hannu ya juya ya juya ya gaba zai ya kwace abu ya ce haba iyalan yaƙubu kuka yayin yaƙubu a tunanin su a duniya ba da ƙarfi ne ku ne sai ta hanyar nakara an tafi yusufa ita kai ne yusufa eh ya san ba a cikin buya zuwa ba mu mutu wannan abin da ya kai ne yusufa daga nan kuma aka gane juna ya hare ya lokaci ya gudu ba na'am haram na قالوا يا أيها العزيز
فلما كتبوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا بمرأة مرسلة وعوف لنرسلنا وتصدق علينا إن الله أجل المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأتيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتبع رسله فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين
Allah ma da kalo a rai da suka shigo wajensa kalu kusa da yayi wala ya kai tarki masana wa ahlana ruru yunwa ta gaje mu da mu da iyalanmu wa dina bi zudatin murjati mun zo da abin awo wanda bai da daraja wato bai kai ba fa awo bi lana da kaila ka shiga mana mudu wata zakat alina ka ba mu sadaka inna allaha yajzil mutasaddiqin lalle Allah yana fata ma sadaka yawaye nan daga nan kuma aka tattauna aka tattauna da da yake musu hal alimtu ma fa alku yuji ba ko kuna sanar da abin da kai wa kuka yi wa yuji ba milan larji kun taɓa ba shi kaji wal baidi kun sayar da yusufa wa gairi zalika irin wannan wa akihi da abin da kuka dan uwa za min habbikum na zalunci ko lahu a gare shi ba da tsiraji a ki don kasan ya ya ijma ba ya labarin abin da ba idan su jahilu lokacin da ba ku da sani ma ya kulu ya da amru amru da wa kai da lamarin da ne da lokacin kalu suka duba ko gane suka je fa ayin da kana ta yuzu lalle kai kai ne yuzu ba kai ina yi ba ala ala yi lalle ni ne yi ba wa hada ce wannan shi dan wana ne kada manna Allahu ana lalle Allah ya manna baiwa ni da ku in ijma Allah ya hada mu rubu da ku inna man yataki dan duk wanda ji tsoron Allah waya jir yayi hakuri akan duk abin da ya same shi fa inna la la yaju ajal muslimin Allah bai ba da ladan masu kyautatawa قالوا تلاتون جمعنا إلى الله لقد آبرك الله علينا للي الله هذه بتاعك أكبر الله أباك ملكي تكون أول إباك ويكون لك أدمو أمامه من كتر من يدري بأسا عنك إيه من يباري جبا قال سيدي مدو لا تنريب عليكم اليوم يوم بعد رجل كان مرسل يا يا بي yanda ake son mutum da ɗan uwansa ke ka duba ɗan uwa ne ya lallari ɗan uwansa ya ɗauko shi daga gida ya kai shi jeji da in ya bar ka abin ma ba zai jira wa ya haka ba amma hakan ba zai ba aka ba shi tashi kai da za a je ba shi a riga yaro a bar rigar ta ma ta zama da kabarin da aka ja aka dubu da ana zura shi a rigar ma an zura shi ma na hankali ma kamar busawa ya ba ka yanke iya da dungura da dunguran ma haka duk bada ba an ɗauko wani babban dutse an gurga a ciki don ya fada a kan yau da hakan ba ta yi ma ran da Allah ya sa ya fita daga cikin kurkuku fada ga duka sun zuwa dan uwan sun zo duka a cikin an fada ga duka ba wa mu ne ya gudu mu ga mu garin mu duka na ga ba zai yi ya karɓi kuma amma yanzu ke dukiya ya ya ya to haka ake so ba ba wata rana shekarar da hadisul irki ya faru ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya wani yaji da matarsa Aisha tana karama ba da zama babban wato mai nauyi ba jika jika ba tana karama to ana ayar ƙari ta sauka hijabi ana sa ka cikin wani haude wato da duk da ake gyara wani abu na fata ana sa mata a cikin ɗora a kan rafin ba za a dinga kallon su ba to haka aka sa Aisha a ciki aka je yaki ne ta da aka je inda za a je sansani na ga duk wanda da kuma take kan shi da bai zo sauke ta in zo sauke da zai da gida da zo da zauna inda ba ba Allah yake da shi kenan da aka je wani sansani da daddare da daddare aka sauke wannan abun tana ciki ba da fito ba za a ranzu da abu shi kenan sai da shi duk ake barci gaba da shi duk wani bayan gida ya kama ta sai ta buɗe wannan abu ta fita ta mai ta rubu ta yi wuri mai ɗan nisa da za ta bayan gida suna tsugunne kawai da aka farga ya yanzu ita ta du'a ita ba ta yi yaran sojoji abun da komai na zafin na ba kawai aka zata dabobi aka yi ba aka yi ba aka bar ta daji ya dawo da gaba kowa sai ga halin gobe gani ba idan ba kuma duk da abin da daga abu aka dora ba san ba ta ciki ba da aka je nan ganin gaba aka sauka da nan ya bude duwa bai ganta ba ya tarar da mutane a gurin da aji ta ba almul asal ya tsaya ba can kafin a zo inda aka yi wasan wasan rango yana da da rafu ya yi rumuni daga baya ta zo na gudu da rafu sai mu ne ga mutu a dokar ta shi da kuma da amma lokacin da dawo daga kowa ba sai da inda biya gudu da bar zama ya wala ta fata amma da dai na ga abin da na zuwa ganta ba za a biyo tawa da dauke da za ka tafi ta zauna wannan gudu sai ta rufu da baya ta shi da yazo ya kalli mutum da ya gane aisha yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iya abin da ya faɗa ke ya sauka ta rakuminsa ya mata isara ta haura kumin ya ci gaba yana jan aka lara kumin yana da jiya da kafa shi ko alim sallallahu alaihi wasallam da ya je gaba ya duba aka duba ba ga ta ba ya ce ya ga ta bai gudu ba ga abin da ke faruwa na duba ban ga ta ba sai sarkin munafikai abla kan bai dan sallallahu alaihi wasallam da ya tabe ya tabe a cikin zafin da bai ga sakwan ba sai ja ya rabu da layi ai ni da ba akwai abin da yake zan fara ban bai fara ba nabi Allah ne nuna ma gaji yanzu yau kaga yin idan ba yanzu ga ni ma tanka ba ganda ba ya kai to kaga ta bana taron nan duk an gaduwa ba ta guda suna tare da Allah sun a wajen da zan faɗa na jibi yake bari jibi da baki na har ya ga yin idan ba ya rabu da gaji yau kaga ya bada wannan magana ta ko ɗaya ya kullo gaba ɗaya ya kullo yamma ma za a ce dabara ta kai balle dai ka alfin kullo kana kan rakumin sa ai ka gama magana ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya yi kwanaki ba a masa magana mata bai kauda ba sai da Ali ya ce bai mun ma ba shawara bai ka kore da Rasulullahi ka aure wata ba za a zauna wani abu na ma damu ta aranka ba ya Rasulullahi wannan ya faɗa ne a matsayin na dan uwa da dan uwansa kullum in dan uwa in abu ya cije to bai san abin da zai kafa dan uwansa aula dan mazaudu ji ko ba dan uwa ne da ji ba shi hadimi ne na manzon Allah yadda ya rasu lallani ni ina ga ba za a zo a yi wannan abu ba a gidanka sai Allah ya kare ka ya rasu lallani ka wuce matsayin na abu Allah ka jira yi abin Allah na a kan to wannan dan dan wani abin da suke dan ji an tsoli kaɗan tsakanin Aisha da da Aliyu ga wannan ya ce kai a ɗauka a auro wata ƙara jira duk ba za mu ji daɗi ba ma'ana ce kake a kauda kake mutum ke kauda ya wuri wata ba za ta manta wannan magana ta amma wanda ya a masa hakuri kar a kauda ta ga ji za mu ji daɗi su kuma to wannan shi ne amma ba kan mas'ala addini ba ba mas'ala addini da ganin sabon mazara da iyalai gidan manzon Allah shi kenan to bayan kwanaki sai ayoyi guda tara suka zauna cikin surtin nuri suka bayyana da kuɗaɗar aisha da cewar ƙarya aka yi ba a fadda da taɓa aisha a duniya wanda yake kama ma da rana saboda haka maganar nan ba gaskiya ba to akwai wani mutane da suka shiga cikin magana irin wata mata mai suna hamlatu kanwar wata matar manzon Allah ce akwai wani mai tsawo shi ma yana da gaske akwai wani mutane yan kaɗan shi shiga cikin wannan magana aka an saka musu bulala saboda rannan ayar karnashi ta sauka shi kuwa abubakar da ke mai ɗan ɗan uwansa na jini kuma aminin sa a harka idan wata ɗan kyauta mai ɗan kauri kwanan wata ran mai akwai yakan yi sa'awa idan bai wani abu rai wani wurin da abokai zai irin wannan in ya rarumo da yawa shi yake miƙa saboda ɗan uwan kuma mai ƙaramin ƙarfi sannan a idan kaka ta yi lokacin da kasuwanci yake sauki kanan lokacin kasuwancin kaka wanda zai kasuwa ba an jira mu jari zai ɗan yawo ta ɗan kalaka to yakan ba shi kuɗi ya ɗan zagaya shi ma ɗan samu abin da ya samu da abubakar ya wuri da ba zai ƙara taimaka masa ba inda da ya kai wata ƙarya kuma ga shi Qur'ani ya tsariya kuke wannan ƙara ce maka wa Allah ya faɗa haka wala ta wala wala ko ta da ayi kurba Allah ya karma da aki yace dan dan uwan da ya maka ne ko wani kala ka haka ya maka ne yace ba zai maka maka kai din ba ka Allah ya ba gafara ne yace muna zo a lokacin ya yaje ya ci gaba da yi maka don haka haka ake zo masu akwai ko da wata dan uwan ga ya ma abin da baka ji dadi ba ba laifi bane ka kira kamar gargadi ka sa ji anya a wanda ke daidai ba laifi bane amma kar ka je ko ga alƙawari ko karar ki ba za ka dace ki maka ba in ka rage ma kai ka fara rasuwa shi gaba da masa alheri shi yake aka na sun yi masa alheri na ga yi ruwan duk abin da kuke masa na yake a la ta bi alaikum yau yau babu da ji akan eh Allah ya biye da Allah lakum Allah gafarta muku wa huwa arhamur rahim Allah ne mai gefe masu mutai ya tambaye ku labarin babansu ina baba baba ya duba ya makance saboda damuwa ta rikin ganin ka nan ka kwana kuma na to sai mu kwana a nan mu ta yi sabo da gari gyara ku to jama'a Allah ya mana gafara Allah ya iya mu gafara da tsakanin mu da malum mu da yan mu da gafara to mai mana da mata Allah ya mana gafara da mata imani da ba mu lafiya da mu lafiya da mu ita albarka manzana ya ga mu fatu mu lafiya da wannan kafa Allah sai ya mana albarka albarka manzana sallallahu وآتي صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما غلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العزيز وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم